أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغافل لما سبق نعم الحق بها والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذي نزل من السماء ماء بقدر فانزلنا به ليلا من كذلك تخرجون بينا لمن تكلم ina ce wanda shi ya tsira da zamani shi Allah nan ne wanda aka yi magana ta wanda ya saukar da wannan alƙur'ani shi ne da tsira da zamani ma shi ne wanda yake sassaukar da ruwa mina zamani daga sama ba an sharra da yi banda da mai sannan ya zafi takallu daga haihuwa zuwa takallu ba an sharra da yi banda da mai wannan ruwan na sauko da shi daga sama na kan raya ƙasa matacciya da wannan ruwa in ranar ya yi ƙasa samu idan aka ya saukar da ruwa to nan da nan shi ƙasa ta rayu wa rabar da an ba ta sun kulle zaune mai sai ta ƙasa rayu sai a ga tana mufsar da ire-ire iri-iri nan da nan suka duniya sauko ya sha masarautar mufsar shi ne wanda yake sassaukar da ruwa daga sama kuma ya raya kasa bayan samun sa gawa ya zama ruwa gawa ya zama rami gawa ya shinkafa gawa ya gawa gawa ya kome da abun da ya sun gaba ruwa sai Allah ya raya su waɗannan abubuwan da kuka shuka ne to wa kazalika tukhrajuna kamar yadda kasa ta rayu aka shuka abubuwa matattu a cikinta aka sa su a kabari sannan suka rayu suka fito kun gansu suka zama irin masara ta bara irin gero na bara irin dawa ta bara irin wake na bara waka zalika tukurajuna kuma in an shuka ku wata rana haka za ku fito
خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون shi Allah nan dai shi ne kalagar zuwaja kullaha shi ne ya halicci dukkan gangogin abubuwa ko waɗanne iri na mutane ne na aljannu ne na dabbobi ne na itatuwa ne na tsire-tsire ne kowane irin abu Allah nan shi ya yi shi kuma ya yi shi iri biyu namiji da mace namiji da mace namiji da mace kowanne ko ganyaye ko itatuwa akwai namiji da mace da zuwa da kullaha wa jara lakum min al-fulk wal an'am ma tarkabun wa jara lakum ma tarkabun ya sanya muku abubuwan hawa wanda za ku rika hawa min al-fulk na jirage wal an'am da dabbobi kamar yadda ya faɗa mana dai wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila hakika Allah yana ce ya fifita yan adam ya dora su akan dawaki da raƙuma da alfadarai da jakuna a yanzu kan hadda motoci da jiragen sama da jiragen ruwa shine ya girmama dan adam dan adam ya gida a ƙasa ya gida a ƙarƙashin ƙasa ya gida a cikin ruwa ya gida ma tsakanin sama da ƙasa jirgin sama kenan wa ja'alakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun shi ya muku wannan duka
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لتستووا يا يمكو abubuwan hawa ɗin daidai da yadda za ku hau ku zauna daidai in ka ga doki ka ga an shirya shi daidai da yadda mutum zai zauna haka jaki haka alfadari haka raƙumi haka dalo wato bujimi da karkari wanda aka huda hancinsa haka kuma in ka dubi motoci su ma an yi musu kujeru in ka dubi jiragen sama su ma an musu kujeru daidai da yadda za ku hau ku zauna litattawara zuhurihi yadda za ku hau bayan shi wannan dabba wato an dubi lafazin maɗin ne ya zama namiji jam'i kullum da larabci ta mace ce bai ce zuhuriha ba zuhurihi saboda ma maɗin nan da aka faɗa suna ne matar kabona shi yasa aka ce litattawara zuhurihi ba ce zuhuriha ba sun mace zukuru in kuka zauna akan bayan dabbobin a lokacin da ka zauna bayan dabba ko doki ne ko alfadari ne ko jaki ne ko dalo ne ko kuma jirgin sama ne ko raƙumi ne ko mota ce sai ka tuna ni'imar da Allah ya yi maka ni'imar da za ka tuna ubangiji tabaraka ta'ala kai ka san dokin nan ya fi ƙarfinka kuma dabba ce ba ta da hankali mai yiwa ne daga hawanta ita wannan dabba wato dokin nan ya ta tsalle da kai ya ta tsalle da kai ya bugar da kai wani wuri daga hawansa ba zai yadda ba amma sai Allah ya kore maka shi tare da yafi karfi ya yadda ka hau shi ka zauna daidai don ka tuna nima Allah idan kana so ka gane nimar da Allah ya yi maka yadda ya kore maka waɗannan dabbobi ka nemi jakin daji ka ce za ka hau ka gani gomba za kenan yadda za ka kama saniya ka tatse ta nemi ɓauna ka ce za ka tatsa ka gani yadda za ka kama kaza hankali a kwance ka je ka nemi kama fakara mana a daji ko zaguwa ka gani duk da abin da ka Allah ya hore shi daga cikin dabbobin gida ka je ka nemi irinsa a daji ka je kana nema ka kama shi za ka yi amfani ka gani to sai a gode wa Allah da ya hore mana waɗannan dabbobi a sura ta gaba bayan ɗaya sura nan yana cewa sanakun ma fi samawati ma fi lardi jami'an minhu ba ma wai doki da jaki da alfadari da dalo da wato takarkari da raƙumi da mota da jirgin sama da jirgin ruwa kadai ba wa sakralakum ma fi samawati wa ma fi lardi jami'an minhu Allah ya hore kuma duk abin da yake sama ku yan adam duk abin da yake ƙasa ya hore muku shi da ba mu san idan an ce Allah ya hore mana sama to masu fassara in sun zo na su ce ruwa kenan da gizagizai to amma yanzu ga jiragen sama an hore mana su muna sama ga hanyoyin sadarwa a sama suke hanyoyin lantarki haɗaɗɗe da wanda yake yankakke duk da a sama suke har ma wani wuri in ka ya ce abun abun telefon din nan dan karamin nan in ka je sai ce ai nan ba service baya yi wato ba hore saman ba nan kenan nan ai ba service baya yi anan ba service shi ba Allah bai riga ya hore saman wannan wurin ba tukuna to Allah shi hore muku sama da ƙasa da abin da yake sama da abin da yake ƙasa duka ko jan adam su abubuwan tafiya waɗanda Allah ya hore musamman mu mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abubuwan da Allah ya hore mana suna da yawa ya hore mana doki ya hore mana alfadari ya hore mana jaki ya hore mana takarkari ya hore mana raƙumi yanzu kuma ya hore mana jiragen ruwa da jiragen ƙasa da motoci ainihin tafiye-tafiye kowa in kaga ya ɗauki hanya zai yi tafiya to wata bukatar sai sa a gaba wani tablugu ya hajatan fi sudurikum kowa kaga ya hau mota ko ya hau wani abu zai yi tafiya to wata bukatar ta gaba wurin ta za shi to sai Allah ya kasa abun kashi uku babbar bukata babu kan mutum ya tasar mana zuwa ga Allah fadan Allah saboda haka ne aka yi mana sallah guda biyar saboda mu fi Allah aka yi mana zakka saboda haɗa zumuntar tsakanin musulmi da musulmi haɗa soyayya sannan aka yi mana azumi irin wanda muke yanzu nan saboda horar da zuciyarka ka san kai dai bawan Allah ne don saboda yunwa ta kan horar da kangararriyar zuciya to haka daren isra'i da miraji manzo Allah ya yi tafiya iri uku daga haramin makka dai har zuwa kudus a buraka ya tafi akan dabba kenan ita wannan buraka idan ta jefa idonta ya kai to can take mi kafa ta taka don sauri to da aka je buraka aka yi taro da annabawa aka yi jawabai aka yi sallah raka aka yi sallah manzo Allah ya musu limanci da annabawan da mala'ikun duka gabaki daya to za a sake sabuwar tafiya kenan ba irin ta tsakanin Makka da Qudus ba ina aka yi sama aka yi aka yanke sammai guda bakwai aka je Sidratul Muntaha da aka je Sidratul Muntaha shi wanda aka aiko ya zo ya ɗauki manzon Allah ya tafi da shi ɗin sai ya kama wuri ya zauna annabi ya tambaye shi ce yaya maganar tafiya ya ce wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum mu mala'iku kowa ya san wurin da baya wucewa wurin da ya sani bai ta wuce wurin ba iyakan wurinsa kenan kaga nan inda nake ban ta wuce nan ba shikenan sai sai raf raf ya ɗauki manzon Allah ya keta hujubai da shi ya kai shi inda ba sama ba kasa ba komi ba kowa sai wurin Allah kaga tafiya an yanke zango uku kenan kamun a iso wurin bukata daga nan sai aka sa musulunci shi ma ya zama kamar haka maƙamul islam shine abin da za ka yi da harkokin gaɓoɓinka shine maƙamul islam da jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa al-islamu an an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salata wa tutiya zakata wa suma ramadana wa tahujja al-bayta in salata li sabilan ya faɗa masa wannan guda biyar to aikin islam da yawanci da gabobi da zuciya ake yi da gabobi da zuciya ake yi daga nan sai a shiga aikin iman shi ko aikin iman babu waɗansu abubuwa ba wani motsin jiki a ciki dukkan gaba ɗaya imani ina zuciya ne kaga an yi biyu kenan daga nan kuma sai maƙamul isani al isanu an tabu da laka annaka tarahu in an kai wannan wuri abudullah wa la tushriku bihi shay'an kenan ka bautawa Allah baka hada masa komi a lokacin kullu shay'in halikun illa wajhahu babu komi tare da Allah wahdahu la sharika lahu idan kaga komi ma to bai da hukunci kama abin da kake ganin cikin talabijin gashi akwai shi amma bai da hukunci to kaga tafiya uku kenan a cikin addini dukkan Allah din ake nufi to sai Allah ya hore mana tafiya ta zahiri wanda ta gama kowa da kowa kamar yadda Allah ya yi manzon Allah ya yi isra'i da miraji daga makka akan dabba zuwa kudus sai aka hore mana aka kawo mana motoci mu kuma aka kawo mana jiragen sama wato dabbobin da ake hawa masu jini su ne misalin hawan buraka zuwa kudus dabbobin da ake hawa marasa jini motoci kenan su ne kamar misalin tashi daga tashi daga su ne tashi daga kudus zuwa sama to daga nan kuma sai a- a shiga tafiya irin na jirgin sama tafiya irin na apollo to duk dai waɗannan kowa in kaga ya shiga abu zai yi tafiya to zai tafi ne wuri- wurin wurin- wurin biyan bukatarsa to Allah ya hore mana mu yan adam musamman mu mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya hore mana waɗannan dabbobi ka san dabbar ta fi ƙarfinka amma ya hore maka ita ka zauna lafiya ba ta tsalle ta jefar da kai sai dai in ya zama nadiri wannan nadiru la yuqasu to waɗannan motoci da aka hore mana su da jirgin saman nan sun fi ban mamaki da ban tsoro domin in ka hau doki ko wani abu daban mai jini zaka buge shi ne ka ce bismillah tafi tafi sai ya tafi ya san kana so ya tafi to amma in ka shiga mota shin kana tura ta ne ko kana janta ne in tura ta za ka yi baya za ka tsaya in kuma janta kake yi gabanta za ka tsaya ka ja ta amma kai din ma direban kai ma fasinja ne wani wuri kake tabawa kai wanda in Allah ya yarda a tafi kai ma fasinja ne in Allah ya yarda ka- a tafi in bai yarda ba za a tafi ba balle fa jirgin sama wanda shi kam in an soma tuka shi ya gama tashi ya miƙe ya tafi lebur daidai pilot din sai ta yawo cikin fasinjoji shi ne mai tuka amma gashi yana yawo cikin jirgin sama jirgin yana tafi abunsa to Allah dai shi ke hore mana waɗannan duka wanda ya wajaba dole ne dole ne mu gode wa Allah fiye da mutan da wanda ba su samu irin waɗannan abubuwa ba idan an komo kan su Apollo mawa sama wanda aka so magana su ah, a karatun da ya wuce ubangiji yana cewa ah, wa ka'ayyin milayatin fi samawati wa dardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillahi aw ta'tiyahum sa'atu baghtatan hum la yash'urun shin masu hawa sama ko a jirgin sama ko a polo ɗin ga ayoyin Allah kuna takawa a kansu kuke takawa kuna tafiya amma kun kau da kai ba ku gani ba za ga cikin jirgin sama ana yawo ana sai da giya ana sha Ha, kai da kake cikin wani irin hadari irin wannan sama da kai ba komi ƙasa da kai ba komi kana tafiya ne hannun Allah sannan duk da haka kana shan giya kana sabon Allah wannan gurin na sha gani a cikin jirgin sama na yawo na sai da giya kuma ana sha wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun me ya jawo haka wa ma yu'minu aktsaruhum billahi yawancin su basu yi imani da Allah ba yawancin masu tuka jirgin sama yawancinsu ba musulmi ba ne yawancinsu in ka auna masu shiga fasinjar jirgin sama ma na duniya gaba ɗaya yawancinsu ba musulmi ne ba musulmi ƴan kaɗan ne dangane da su masu shiga ɗin in ka dubi kamar ƙasar china kafirai ne musulmin kaɗan ne in ka dubi rasha in ka dubi ah, europe in ka dubi america to wa ma yuna sallam billahi illa mushrikun afa aminu masu tafiya sama din nan masu hawa roka su hau sama roka ake kiranta ko menene mai hawa sama din nan apollo ai sunan ɗaya daga cikin su ne eh rocket saruf masu tafiya sama din nan su ce za su je tauraro iri kaza ko za su hau wata ko za su hau wani wuri Allah ce bayan kun bar ƙasa inda nake neman ku yi mini sallah ba ku yi ba kuna sama kuna saɓo na waye kira ku a can sama afa aminu an tatiyam ghashatun min azabillahi shin su masu yin wannan abu afa aminu sun amince ne an tatiyam ghashatun min azabillahi wani abu na azaban Allah ya rufe su a can kamar yadda ya faru a da jiragen su da yawa sun halaka kamun Apollo 11 din ta zarce sun halaka au ta ce musu sa'atu bagdatan hum la shurun ko kuma ya zama sanadin tashin duniya gaba daya shi da yanzu ake jira na ya amashir jinni wal insi nistalatu wan tanfuzu min qirsa wadin fa huzu la tanfuzu illa bi sultan wa bi ara rabbikum wa yusra alaykum ashwazun min narin wa nuhasun din kenan wata rana in lokaci yayi su za su rikito tashin duniya wajen hawa sama din nan to mu dai mun gode wa Allah tunda Allah ya hore mana dabbobi masu jini ya hore mana dabbobi na karfe na roba ya hore mana komai da komai mun gode wa Allah alhamdulillah litastawu ala zuhurihi in kuka hau kan dabbar ku zauna daidai sun matazkuru ne mata rabbikum sai ku tuna nimar da Allah ya muku idan su tawadu alai wa taqulu ku ce subhanallazi sakkarna hadha wa ma kunna lahu muqrinin tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji wanda ya hore mana wannan abu wanda ya fi karfin mu wa ma kunna lahu muqrinin wanda mu zamo mu yi daidai da shi mu yi iko da shi ba ba don Allah ya hore mana shi ba وإنا إلى ربنا لمنقلبون wa inna ila rabbina lamunqalibun saboda haka mai hawan dabba an so in ya hau dabba yace subhanallahi subhanallahi takhalla hadha wa ma kunna lahu muqrinin addu'a domin ba wuya ba wuya mutuwa ta same shi ko yaushe akwai mutuwa amma ba kamar lokacin da ka hau mota ko ka hau jirgin sama ko ka hau wata dabba ka ce wa inna ila rabbina lamunqalibun idan abu ya zama mutuwa ne ba to mu masu komawa ne ga Allah ka gode wa Allah ka yi masa wannan zikiri in mutuwa ta same ka ma ta same ka cikin zikirin Allah
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين kana jin haza to ma dal kai haka da hannunka ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa wannan larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kaɗai ne shine mai sama shine mai ƙasa shine ubangijin ubangijin komai da komai kuma ka ce ka yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan musulunci da wannan addini kuma ka ce ka yarda Yesu wato Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kalima ne daga Allah ka yarda da waɗannan abin da ka faɗa ka ce alhamdulillah ka zama musulmi kenan dan uwan mu alhamdulillah ne sunanka na da na da eh wula to yanzu wani suna kake so na musulmi isma'il sun numa da isma'il za ka je ka yi wanka a koya maka sallah kullum akwai sallah biyar kuma ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi sai kai niyya mu yi wannan azumi tare da kai Allah ya baka dukiya kai zakka Allah ya baka dama kai haji wa duk abin da yake haramun ne wajen musulmi kamar cin naman alade kamar shan giya duka zai zama hara- haramun gare ka irin wannan wanka da zaka yi ko in ka yi aure ka kwanta da matarka so- dole sai ka yi irin wannan wanka sannan kai alwala kai sallah ku ba shi wani kyalle na yin riga mune maka murna mali isma'ila sai ka hada kai da musulmi su koya maka yadda zaka riga yi ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عبادي جزءا إن الإنسان لكفور مبين أما ضد هكا wannan iko mai ban mamaki wanda ake faɗi ƙuru-ƙuru kowa ya yadda ya tabbata su an tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wal insa adam man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna khalaqahunna al-azizul alim wal in zaltum man kala gamu yaquluna Allah sun yadda Allah ne yayi sama yayi kasa yayi kowa yayi kuma su ma sun yadda Allah ne yayi su amma dan menene ba za su bauta wa Allah ba sai su yi wa Allah ƙarya a cikin ƙaryar da suke wa Allah wajalu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun bin suka sanya masa daga cikin bayinsa suka ce wani yanki ne daga gare shi domin ɗa yana kama da ubansa kuma ɗa yanki ne na jikin ubansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Fatimatu bid'atu minni yuzi yuzi ni ma yuziha Fatimatu yankin jikina ne ɗa in an ce wannan ɗan mutum ne to yankin jikinsa ne za ga yana kama da shi ya za su haɗa Allah da bayansa su dangana wa Allah bawan su yanki ne nasa ai da ɗansa ne da yayi kama da shi dan nasa ne zai bari a hannun mutane ba zai ajiye abun wajensa yayi kama da shi ba zai yi kama da mutane wajalu lahu saboda wauta suka sanya masa juz'an wani yanki min ibadihi suka ce wai yana da da قالت اليهود زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفقون الله باشر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أرنا الله رب الله إنا دعاء amma ‘ya'yansa mata ne su ne mala'iku, wai mala'iku ‘ya'yan Allah na mata ne, a nan sun yi wa Allah ƙarya sau uku, na farko dai Allah ba shi da ɗa, ko namiji balle mace, sannan kuma su da kansu ba sa so a ba su ‘ya'ya mata, yaya suna son Allah ya ‘ya'ya maza ce ‘ya'yansa mata ne, astafal banati albani malakun kai bata kumun. Fastautu Ali rabbikal banatu lamul banu ka tambaye su kuma haka yanzu wannan hukunci ya yi kyau su suna so in ba su ƴaƴa maza in za su dangana mai ƴaƴa su ce ƴaƴana mata ne wannan ai cewa mala'iku mata ne wa ya gaya musu domin yadda ake gane wanda aka haifa namiji ne ko mace ungozo mace take fara faɗa wa matar in bata duba da kanta ba ungozo ma ne zai ce ai namiji kika samu ko zai ce mace kika samu to su waɗannan arnan laraba wa ya gaya musu wa ya halarci lokacin da aka haifi mala'iku su gansu mata ne ina suka suka yi shaida suka san haka wa jalulahu min ibadi juz'a innal insana amma dukkan kafiri mai irin wannan magangana maganganu innal insana lakafurun mubin dan adam mai wannan irin hali amma akwai kafiri mai bayyanannen kafirci kamar yadda muka faɗa dai a cikin karatunmu da wuce wannan amun ne uri da bil khusus idan Allah ce innal insana lakafurun mubin amma mutum akwai kafiri bayyanannen kafiri mai bayyanannen kafirci mai butulci mai bayyanannen butulci to Allah ya san da waɗanda yake su kafiran nan masu dangana masa ɗa kuma su dangana masa abokin tarayya kuma cewa mala'iku ƴaƴansa ne mata ne to wa'annan da wannan kafirin ɗan adam ɗin yake ba da ko ɗan adam ba amma ɗan adam kam ai innal ladina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariyati ai sune ma zababbu cikin bayin Allah gaba ɗayan sun yi imani sun yi kyakkyawan aiki
أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين أأ كاجي وني موغو حكمتي ينزو أم ittakhadha yanzu Allah ne zai riki min ya riki ƴaƴa mata mala'iku ƴaƴansa ne amma mata ne sannan su ku abin suna so a zaɓe su a ba su ƴaƴa maza wa jarura min ibadi juz'a inna lillahi la kafurun bin am ittakhadha mimma yaqulu banatin wa asfaykum bil banin kuma Allah sai a cikin abin da yake halitta na halittarsa ya zaɓi ‘ya'ya mata ce su ne ‘ya'yansa su ko waɗannan mutanen Allah ya zaɓe su wasu ‘ya'ya maza haka ake yi wanda irin hukunci ne wannan ta Allah ba shi da ‘ya'ya maza ba shi da ‘ya'ya mata ba shi da ɗa ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kuwanan Allah ubangijin bayinsa ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da yake sama duk abin da yake kasa komai da komai bawan Allah ne har annabi Muhammadu shugaban bayin Allah sallallahu alaihi wasallam
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه ظل
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن إيسى عبد الله ورسوله abin da kika faɗa cikin wannan larabci kin ce kin tabbata tun daga zuciyarki har bakin kin yarda Allah shi kadai ne shine ubangijin kowa da kowa komi da komi kuma kin ce kin yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini Islam kuma kin ce kin yarda Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin yadda da abubuwan da kika faɗa ki ce alhamdulillah kin zama musulma yau yar uwan mu duk abin da yake wajibi akan mu ya zama wajibi akan ki zaki je ki wanka sannan a koya miki sallah biyar kullu akwai sallah biyar sannan kuma ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi in dare yayi sai ki niyya mu karasa wannan azumi da ke kuma wannan irin wankan da zaki idan kina da aure kin kwanta da mijinki to dole sai kin yi wannan irin wanka sannan ki alwala sannan ki sallah duk za a koya miki da za a yi kuma Allah ya baki dukiya ki fidda zakka Allah ya baki dama ki je haji da abin da bashi da kyau wajen mu mu musulmi kamar cin naman alade kamar shan giya duka yanzu ba irin abun yin ki bane tunda kin zama musulma menene sunan ki na da hmm? giladin to yanzu wani suna yake so na musulmi
Khadija.
Khadija, annu Khadija. Ina miki murna alhamdulillah sai ki nemi musulmi yan uwan musu koya miki duk yadda zaki rika yi. A ba ta tamba, a duba. A ba ta muna miki murna Khadija.
وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن Ko aka samu in aka ce ta mata sai ya haɗa fiska ya bakin ciki kamar zai shiga cikin ƙasa don bakin ciki. to yaya shi baya so a ce ya haifi ‘ya'ya mata ni kuma ya dangana min ‘ya'ya mata da za ku shira hadu ma da rahmani masalan walla wajen musbadda wa kazim sai ka ji ya cika da bakin ciki fuskarsa baki kirin ina bakin ciki wai an aifa masa ‘ya ta mata kamar zai binne ‘yar ma daga cikin ƙasa zai binne ta ɗin ma in ba kowa a to wannan abin da ku ba kwaso ne shi ne za ku dangana mini sai ya yi amfani da sunansa ar-rahmanu saboda jawo hankalinmu wajen mai rahama kar a dangana masa abinda babu abinda ya karkashi da barinsa shi ne ɗa ko abokin tarayya cikin mulki ya kawo sunan ar-rahmanu wannan sura tana da ar-rahmanu nan da yawa ita kadai ce sura da ba sura da tabi ta ar-rahman sai suratu sai suratu maryam wannan tana da ar-rahman guda bakwai suratu maryam tana guda da guda goma sha shida kuma wannan ar-rahman din sunaye ne na makka a cikin ar-rahman da yazo cikin alqur'ani guda hamsin da bakwai dukkan su gaba daya a makka suke sai dai kamar guda uku ko hudu akwai wala hukumu ila wa illa ila illa hu ar-rahman da cikin bakara akwai daya a cikin ra'adi akwai ɗaya a cikin suratul hashiri akwai ɗaya su kai ɗan wanda suka sauka a madina amma sauran duka rahmanu domin daga shi ulullahu awqur rahman shine na biyar tunda aka somo sauran duka anan anasi suke kuma dukansu makiyoyi ne ba kamar rahim ba rahim shi na madina ne na makka cikin su ba yawa shi rahim ya kai tis'in da biyar amma yawancinsu na madina ne na makka cikinsu ba yawa saboda haka in ka ji Allah ya ja wannan suna nasa ar-rahman ya yi magana ko ya ja suna ar ya yi magana yana jawo hankali ne na bayan sai nuna musu yalwar rahamarsa har haka din da kuke yi dai ku tuba in muku rahama amma darabadin rahmani masalan zalla wajhu sai iskar ta zama musu wadda baka kirin wa huwa kazim ya zama ya cika da bakin ciki أو من ينشأ في الحلية وهو بالخصام غير مبين aw man yansha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin haba ku rasa wanda za ku dangana mini sai ku dangana mi ta mata wadda take cikin wahala tun aihuwarta har girmanta har mutuwanta iyayenta suna cikin wahala tun tana karama ta nemo mata kayan ado a nemo mata gwal a sa a kunne tun tana jinjira a nemo mata abin wuya haka za ta tashi kullum ana nema mata kayan ado har lokacin aure a hada kayan ado a aurar da ita in ta zo aihuwa a nemi kayan ado haka dai har har mutuwa tana cikin wahal da iyayenta tana cikin wahal da mijinta to shine za ku dangana za ku dangana namiji mai amfani ba sai ku dangana mace mai wahalarwa tare da haka mata suna cewa yanzu za su haɗu su zama kamar namiji saboda zamani ya ci gaba wai mata za su zama kamar za su haɗa kafaɗa daidai da kafaɗu yin uwansu maza ai ba haka bane tun da annabi ya ce akhiruhunna aisu akharahunna Allah ku bar su a sahun baya inda Allah ya ajiye su innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshe idan sun ce idan sun ce dole sai sun zama kamar maza to tukun sai sun koma sun ɗauko rabin muryarsu domin da rabin murya suka zo idan mace ta yi magana irin namiji bari irin magana kawai sai ka ce namiji sai ta raba ta ajiye rabi to Allah ya yi ku yadda ya yi ku ai ba za ku iya ku zama kamar maza ba ko dai za ku iya abin da Allah ya ɗiba muku dai har matan manzon Allah manzon Allah yana kiran babbar matan nan tasa mai yawan ilimin na yana ce khuzu nisfa dinikum an hadil humaira ku karbi rabin addinin ku wajen wannan jar matan nan ita ma rabin addini aka ce saboda haka dole ne mata su tsaya bayan maza maza kuma dole ne su karbi jagoranci a gaban mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lan yufliya qaumun wallau amrun imra'atan yaji labarin an naɗa sarauniya a Paris sai ce shikenan dukkan mutanen da suka naɗa sarauniya ba za su samu babbar ba kuma Ingila da suka naɗa sarauniya tun daga nan mulkin su ya ta fita a hannunsu har yanzu saboda haka awa manyan shafin hiliyati wai ina tambaya ku abinda tun tashinsa a cikin neman ado yake yi har ya girma neman ado yake yi shine za ku dangana mi mini wanda kuma fil khisami ghairu mubin in kuma jayayya ta kaure ba za ta iya fidda haƙƙinta ba yadda namiji zai dage ya fidda haƙƙinsa mace in ta zo magana sai kuka in an zalunce ta ba za ta tsaya ta ta fidda haƙƙinta ba zai kan kuka sai ta nemo wani namiji wanda zai tsaya mata sai dai ladiri akwai mata lauyoyi akwai mata masu ilimi amma ai nadiri ba a lissafinsa kamar yadda annadiru la yuqasu don an ga wata mace ta zan wani abu mai ban mamaki to wannan nadiri ne manzo Allah ya ce dukkan namijin da ya kamanta kansa da mata Allah ya la'ance shi duk matar da kamanta kanta da maza Allah ya la'ance ta to saboda kowa ya rike safun da yake mu taimaki juna mu yan uwanku ne ku yan uwanmu ne mu muka haife ku mu ka haife mu mu muka aure ko kuka aure mu amma a kama sahun gaba ba zai yiwu ba sahun baya dai
وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون
وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون akwai ko wata magana da masu yawancin suke magana wai in in ka koya mace ilimi ka koya duk duniya in ka wai wai in an koya mace ilimi an ba mace ilimi to an ba duk duniya kenan amma ko ba taɓa yin mace namiji ba ba taɓa yin mace annabiya ba malaman duniya annabawa ne ba mace annabiya saboda haka mace dai ita ce makarantar farko da an ce mace ita ce makarantar farko na yadda amma cewa in ka ba mace ilimi ka ba duniya ina za ta je duniya ta gaya musu tana ɗaki Allah bai aiko bai aiko annaba mata masu yawo suna suna musuluntar da mutane ba maza ya aiko tare da mata suna taimaka musu ne waziransu yadda Khadija ta zo waziriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama makarantar farko mace ita ce makarantar farko in ta yi kirki to ɗanta zai tashi da kirki kamun ya za a kai shi makaranta a waje to ya koyi abubuwa masu kyau ni din nan tun ban iya magana na ban iya magana ba uwata ta koya mini fatiha da ta gaya babana na iya fatiha sai ta mamaki ce sashi ya karanta ka ji sai aka sa ni ban iya magana ba na karanta fatiha ko sai ya ji to kaga mace ita ce makarantar farko wajalul malaikata lazim inda rahmani inasan har yanzu da sun yi laifi wajalu sun sanya malaikata lazim inda rahmani mala'ikun nan wanda suke wurin Allah wanda allazina yusabbihuna bihamdi rabbihim a inda rabbihim kullu ana ce musu inda rabbihim wal malaikatul muqarrabuna wajalul malaikata lazim inda rahmani inasan sun sanya mala'ikun nan wanda suke inda rahmani wurin Allah sun mai da su inasan mata waye gaya musu mata ne auta kira ibadu rahmani duk da kira'a ce aw shudu khalqahum shin sun sun san lokacin da aka halicci mala'ikun ne sun gani sun tabbata sun shaida su mata ne to sun yi ƙarya kuma wannan maganar da suka faɗa suka ce sun sun yadda mala'iku mata ne sun tabbata to za a rubuta wannan shaidan ma daban ai musu azaba da ita bayan kafircin su aushidu khalqam satuktabu shahadatum za a rubuta wannan shaidan ƙaryan kuma yusaruna idan je lahira a tambaye su tambayoyi guda hudu tambaya ta farko me yasa suka zama kafirai tambaya ta biyu me yasa suka ce Allah yana da 'ya'ya tambaya ta uku me yasa suka ce ƴaƴan Allah mata ne tambaya ta uku me yasa suka ce mala'iku mata ne wa ya gaya musu shi shi ilimi dai ilimi dai ta hanya biyu ne na san abu na gan shi na san abu wanda ya san shi ya sanar da shi ya sanar da shi ni duk ana kiransa naƙali to akwai kuma ilimi na aƙali na hankali wanda ko yaro ne in an faɗa masa wata magana sai hankalinsa ki karba to yaya suka yi suka san mala'ikun nan mata ne sun gansu ne su ga matunci a game da su ko kuwa an saukar musu da wani littafi ne kamun ƙur'ani ya zo ya gaya musu mala'iku mata ne domin ana samun ilimi na gaskiya daga wajen Allah ne kuma in illa samo shi wajen Allah babu kofar samun sa sai wajen annabawan Allah ko Allah ne ya musu magana ya gaya musu ko Allah ya aiko mala'ika ya gaya musu ta nan ake samun ilimin Allah to ya suka yi suka san wannan wai su Allah za ta tambaye su a lahira وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم إن
ma lahum bi zalika min ilm ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون وقالوا لو شاء الرحمن ما أبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون sai suka kawo wata magana ta gaskiya wadda ba ta karbuwa suka ce ai komi da yaddan Allah ne da Allah bai ga dama ba a dan bauta mala'ikun ba da Allah bai ga dama ba da ban bauta mala'iku- mala'iku din ba eh wannan gaskiya ne amma ai ba ta karbuwa wato gaskiya in za ka faɗi sai ka faɗi ta da hujja wane ne ya gaya maka wannan magana da sun ce annabi muhammadu ne ya gaya mana wa mata sha'una illa ya sha Allah rabbul alamina da shi kenan gaskiya ne kamar su ne suka faɗa da kansu misali irin waɗannan maganganu suka zo cikin alkur'ani law sha Allah law sha Allah ma asharaku kuma ja'alnaka aliman لو لو شاء الله ما أبنا من دوني من شيء نان ولا أبانا ولا حرمنا من دوني من شيء suka faɗi wannan da Allah ya ga dama da ba mu yi tsabi ba da Allah ya ga dama da mu haramta baha'ira da sawa'iba ba da Allah ya ga dama mu yi wannan kafircin ba duk wannan gaskiya ce amma wane ne yace su faɗa misalin wannan gaskiyar fa kamar mutum ne kana neman yarsa budurwa rikakkiya sai ya ce ya baka a gaban mutane amma da nace na baka ba yanzu da za a daura mata aure ba shikenan sai ka za ka je ingila sai ka zo ka kira ta sai ka sa ta mota kuka je kuka shiga jirgin ku tafi ingila uba ya ce shikenan ka dauki matarka zan na na ta yi muku ji ba mutum ne kana neman yarsa ya ce ya baka amma ba yanzu za a daura aure ba mutane sun ji sai ka je ka kira ta ka ɗauki hoto kai mata passport sai ka zo ka kira ta kamar yadda za ka kira ta a ɗakin ka ke fito za mu tafi ingila sai kuka tafi da ita ingila in kun dawo ina tsammanin auren ba zai yi ba ko kuma gaskiya ne matarsa ce amma wa ya ce an ba shi izini ya ɗauke ta to wannan gaskiya cewa komi sai da izinin Allah komi sai Allah ya yarda gaskiya ne amma a bakin wani annabi suka ji wannan da da wani izini da wani asurati suka faɗi wannan lallai ne da Allah ya ga dama kan ba su yi tsani ba amma kuma ai ya kamata saurari annabi ya gaya musu filla filla yadda ake rikon wannan tauhidi ba dama a rike tauhidi ba hada shi da shari'a ba su karbi duk addinin gaba ɗaya da tauhidin da suka faɗa yanzu da wannan shari'ar da annabi ya faɗa sai sun karbe su tare amma yau sai za su karbe su faɗi wannan da kansu ba izini law sha'a ar-rahmanu ma abannahum ma law sha'a ar-rahmanu da Allah ya ga dama ma abannahum da ba mauta wannan dodannin ba ba- da ba mauta mala'iku ba Allah ya ce ma lahum bi zalika min ilm ai ba su da ilimin wannan wa ya gaya musu kai ne ka gaya musu ko sun samu littafi ne daga gare ni na gaya musu su yi haka malamin bi zalika min ilim in humu illa yakhrusuna ƙarya kawai suke yi suna kirdadun ƙarya ne kawai suke yi wannan ba su da ili- falillahi hujjatul baligha in ana son hujja a saurari abin da Allah ya faɗa falillahi hujjatul baligha falau sha'a la hadihum ajma'in gaskiya kam komi da ikon Allah da izinin Allah komi yake faru da bashi a Allah da son Allah amma ai sai an karbi abun da da izini wajen annabawa yayi amfani
أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون amma ta lahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun wai waɗannan maganganu da suke faɗa din Allah ya ga dama da kaza bai yi kaza ba in Allah ya ga dama bai yi kaza ba ko ko a mala'iku ya'yan Allah ne ko ko mala'iku mata ne ko ko Allah yana da ɗa shin ina suka samu waɗannan maganganu ne kam ina suka same su ko sun taɓa samun wani littafi daga Allah kamun wannan littafi ya zo ya gaya musu wannan magana amma ce na mu kitaban min qablihi am ko kuma mun ba mun taɓa ba su kitaban wani littafi min qablihi min qabli alqur'ani kamun wannan qur'ani sun samu wani littafi daga Allah ne ya zo ya ba su wannan bayanai fa hum bi mustamsiku suna rike da wannan littafin
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا على آثارهم مهتدون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون آآ ba haka bane wata hujjar banza suke bayarwa wanda ba ta karbuwa ce duk abin da muke yin nan mun gada ne wajen iyaye da kakanu awa nau kana abahum la ya'lamun shay'an wa la yahtadun kuma in iyayen naku ba san komi ba ba san shari'a ba sai ku bi iyayen naku iyayen naku awa nau kana shaytanu yaqumu ila azabi sa'ir iyayen naku ko da suna ragamar ragamar su yana hannun shedan shedan ne yake jan su kuma in kun tashi sai ku bi su ku bi shedan din ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ai wannan hujja ta banza ce da- a sallama komi a bar shi a bi annabi Muhammadu kowace hujja ba hujja bace yau sai bin annabi Muhammadu shine ake hujja a gaban Allah a walau bal kanu inna wajanna abana ala ummatin bal ba haka bane su abin da suke bara na hujja inna mu wajanna mun tadda abana iyayenmu ala inna wajanna abana ala ummatin suna kan wani addini ummatu yana daukan fassarori iri iri anan ana fassara shi da addini Ah, ana kiran shugaba ummatu Ah, inna Ibra- ah, kana ummatan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi al'umma jama'a ana kiransu ummatu shekaru masu dama ana kiransu ummatu to amma a nan ana nufin addini ɗin ne da shi bal qalu inna wajanna abana ala ummatin abinda suka ba da hausa suka ce su tadda iyayensu ne akan wani addinin da ba za su bashi ba wa inna mu suka ce mu ala asiri mu tadun muna bin kafafuwan iyayenmu ne muna shirya irin shiryar ta iyayenmu wai suna bin hanyar iyayensu ah, su ita suke bi ita ce shiryarsu alhali ku ba shirya ba ce bata ne tunda yake ba addini suke bi na daga Allah ba وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار قدون يا رسول الله كي يقولي yadda kafiran makka suke yi din nan da yadda suke aikatawa din nan da yadda suke faɗan nan ba ba yanzu ne kafirai suka fara ba tuntuni ma haka kafirai suke wa annabawa na wa kazalika haka abin yake ma arsalna min qablika min nabiyyin ba mu taba aikan wani annabi ba kamun mu aike ka illa kala muturafuwa sai manyan garin yan gatan garin masu sarauta da masu dukiya sai sun ce kar kowa ya yadda ya bar ya bar hanyar iyayenmu da kakanninmu kar kowa ya yadda ya bar hanyar iyayenmu da kakanninmu to su kuma waɗannan manya in sun yi magana to fa kowa ya saba musu zai kade a gari in dai ka saba masu sarauta ka saba masu kuɗi to zaka sha wahala to abin da yasa annabawa suke shan wahala kenan yan gatan gari su ne suke cakar kowa yadda ya bar addinin iyayensu da kakanninsa wa kazalika ma arsalna min qablika min nabiyyin illa qala mutrafuwa sai sun ce inna wajadna abana ala ummatin mu dai mun tadda iyayenmu ala ummatin akan wani addini wa inna mu muqtaduna masu koyi ne ala asirihim akan gurabun ta inda suka bi nan zamu bi ba za mu bar hanya ba za mu bar abin iyayenmu da kakanninmu ba manya haka suke faɗa kullum in ma'aiki manzanni ba wai bari hanyar iyaye da kakanu ne da muri ba a'a iyayen naka da kakanunka su waɗanne ne tukunna domin annabi yusuf yana cewa yana cewa da ya ce ya sahibai sini arbabun mutafarriquna khairun min lahul wahid al-qahhar ma ta'buduna min duni illa أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هين ديك جي آه ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس wato ni dinnan ina kan hanyar iyaye na ina kan hanyar iyaye na iyaye na wato ishaqa babana annabin Allah yaqubu babansa annabin Allah ibrahim babansa annabin Allah muna kan wannan hanya har abada ba za mu barta ba to wannan ya kamata ka bi hanyar iyayenka in haka iyayen suke amma dai iyayen raga masu na hannun shaidan a walau kana abahum la ya'lamuna shay'an wa la yadruna ko kuma a walau kana shaydanu yadumu ila zabi sa'iri iyayenkan ka tayi ka same su a hannun shaidan shike jagora su ko ko iyayen na ka same su hannun kafirci da jahilci suke jagora su shi kenan ga shari'a ta zo ga annabin Allah ga littafi ya zai sai kai ta bin wancan hanya din na hanyar sheda din hanyar jahilai hanyar kafirai ai ba za ka yi haka in kana da hankali قل ولو جئتكم بآدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به za ka كافرون bi riga ta daga ta jana fa in an karɓa ba a bari wato alkawari ne muzuri ne Eh, ba Allah dama ce li- faman sha'a wanda ya ga dama ya karba man ka in karba ya zama dole ya zama muzuri faman sha'a ta kaza ila rabbi sabila wato dariqa in an shiga ba a fita ba hu bil alim la hada kana musulan kuma ba hada da wata dariqa ita kadai za a rike da dariqu gaskiya ne amma ba a rike jani da wata dariqa kuma ba a zuwa ziyarar musuwa ne sai wanda suke cikin- cikin dariqa ziyara bara ce wanda yake gidansu akwai komai da komai ba zai fita da koko yana zuwa gidajen mutane na bara ba muna ganin girman dukkan waliyin Allah sannan kuma za a kula da sallah kare ta cikin jama'a na samu jiran ba iyayen kai musu biyayya ka rika yin jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu yan uwa kuma a shanta ba ka yarda na baka daga shehu tijani ka je ka karba ka je wanda suka sani su koya maka kamun mu wuce an mana wata asara a ayubi wani babban malami shehu ainuma na gaidam wanda ina tsammanin bai bar wani malami kamar sa bane a wannan sitet din na yobe a yanzu sanin alkur'ani sanin ilimi sanin fara'ili a sanin fara'ili kuma ina tsammanin yana da wuya a samu irinsu da yawa a najeriya gaba daya shehu ainuma ya rasu jiya allah ya ji kansa za a yi masa addu'a allah ya ji kansa ولو جئتكم بأحد مما وجدتم لآباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون قل يا رسول الله يا موسى ما سوء أن إرم مغنغنو إنا على سير مهتدون قل كشم أولو جئتكم بأحد مما وجدتم لآباءكم shin ba ba za ku bar bin iyayen naku ba ko da na zo muku da abin da ya fi na iyayen naku shiriya na zo muku da hanyar Allah ne kul a walau jitukum ko da na zo muku bi ahada abin da ya fi shiryuwa min ma wajattum alai abaakum daga abin da kuka samu iyayen naku suna bi kul walau jitukum bi ahada ma wajattum alai abaakum inna bima ursiltum bi kafirun sai sukan amsa ce to ko da ka zo mana dai da abin da ka zo mana da shi wanda kake cewa ya fi na iyayenmu din to mu dai mun kafircewa abin da ka zo da shi na iyayenmu din dai za mu bi ta
shi ne dai da azumi ya kwanta da matarsa da rana zai biya azumi daya ko koya zai yi ai babu mazhabar da zai za ta tashi ya biya azumi daya dukkan mazhabobi sun ittifaki duk wanda ya jima'i da matarsa da rana kafara zai yi shafi'iya ne wanda in ka ci abinci da rana za ka biya ba za ka yi kafara ba amma in in jima'i ne ijma'an ne dole sai ya yi kafara ita ma ta yi kafara in kuma shi ya sa ta dole ba ta so ina azumi ina azumi ina azumi duk da haka ya yi mata to inda ba a wurin tafiya ne ba ina wurin tafiya suke ba komi inda a gida ne to dole sai sun yi kafara su biyun nan to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu da malamanmu Allah saka shi wani mu da alheri Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya karya Allah ya tabbatar da gaskiya Allah ya karya zalunci Allah ya tabbatar da adalci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya taimaki musulunci ya taimaki masu taimakon musulunci Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da batattu masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun su albarka nabi sallallahu alaihi wasallam abin da muke nema Allah ya ba mu abin da muke tsoro Allah ya kiyaye mu abin da suke nema Allah ya ba su abin da suke tsoro Allah ya kiyaye su Allah ya mulhirin duniya da na lahira Allah ya kiyaye sharrin duniya da lahira albarka nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين